إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم مواسم الخير والطاعة هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه الكريم فقال عز من قائل والفجر وليال عشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيها الأحبة في الله إن فضل هذه الأيام عظيم لأنها تجمع أمهات الأمهات العبادات كالصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون يكبرون يكبرون في في الأسواق والمساجد والبيوت ومن صيغ التكبير المشهورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الأعمال الفاضلة فيها صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أيها الأحبة في الله ومن أعظم شعائر هذه الأيام الأضحية وهي سنة مؤكدة للقادر يتقرب بها العبد إلى الله تعالى اقتداء بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم أن يختار أطيب الأضاحي وأحسنها وأن يخلص النية لله تعالى وأن يحرص على إظهار هذه الشعيرة العظيمة عباد الله إن هذه المواسم فرص للتوبة وتجديد الإيمان فكم من إنسان أدركته هذه الأيام وهو غافل وكم من آخر اغتنمها ففاز برضوان الله وجناته فحاسبوا أنفسكم وأصلحوا قلوبكم وأقبلوا على ربكم قبل أن يغلق أبواب الأعمال أيها الأحبة في الله إن من تمام شكر الله على نعمة, الع... على نعمة العيد أن يتحلى المسلم بآداب يوم العيد الكبير حتى يكون العيد عبادة وطاعة وفرحا مشروعا ومن آداب يوم العيد أيها الأحبة في الله الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب من غير إسراف ولا مخيلة التكبير من فجر يوم عرفة من فجر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الذهاب إلى صلاة العيد مبكرا بخشوع وسكينة إظهار الفرح, إظهار الفرح والسرور المشروع دون معصية أو تبذير صلة الأرحام وزيارة الأقارب وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين تجنب تجنب الاختلاط المحرم والمعاصي التي يقع فيها بعض الناس أيام الأعياد المحافظة على الصلوات وذكر الله تعالى أيها الأحبة في الله العيد الحقيقي ليس بكثرة اللباس والطعام وإنما العيد لمن أطاع الله وفاز برضوانه قال بعض السلف ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka yan uwa muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya sake bamu ikon gabatar da wannan ibada ta sallar juma'a a wannan lokaci mai albarka bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan muna yin salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da kuma duk wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa masu girma ina mana wasiti da ni da ku da mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki hakikanin tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan mu sani cewa lalle iya daga cikin mafi girman ayyuka waɗanda suke na alkhairi da kuma ayyukan ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki shine mutum ya samu kanshi a cikin wannan kwanaki guda goma na harkon watan zulhijja ba don komi ba saboda irin falala da su wannan kwanaki guda goma suke da hakika Allah maɗaukakin sarki saboda falalarsu sai da ya yi rantsuwa game da wannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce walfajir ya ce walayalin ashir Allah maɗaukakin sarki yana zaɓar duk abin da ya ga dama ya yi rantsuwa da shi to daga cikin abubuwan da za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su to duk wasu abubuwa sai kaga Allah yana rantsuwa da su saboda muhimmancin su da irin falalar da gare su to na daga ciki alfajir menene alfajir shine haske da yake bullawa ta gabas lokacin sallah asubahi wanda ake ce mishi alfazar kenan yayin da wannan alfijir yake to yana nuna abubuwa da dama to saboda irin wannan falala tashi sai Allah madaukakin sarki ya rantse da shi yace wal fajr Allah yace ina rantsuwa da alfijir a lokacin da yake fitowa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce walayalin ashir Allah ya ce kuma ina rantsuwa da kwanaki guda goma to kwanaki guda goma mafi yawanci an samu saɓani daga cikin malaman tafsiri su wasu sun fassara da cewa kwanaki goma nan da Allah ya rantse da su a nan da Allah ya ce walayalin ashir suka ce ai su ne kwanaki guda goma na ƙarshen watan ramadan me yasa suka ce haka suka ce saboda ai watan ramadan shine watan da Allah maɗaukakin sarki ya fifita daga cikin sauran watanni bayan Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi daga cikin sauran watanni sai suka ce to kuma a cikin shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya fifita wani dare guda ɗaya da ake ce mishi daren lailatul lailatul qadr wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ibada ibada a cikin wannan daren a cikin daren lailatul qadri yafi ibada wata dubu ma'ana shekara kusan 83 da yan watanni to kaga sai malumai suka ce waɗanda suka tafi akan cewa Allah ya ya rantse ne da kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan suka ce saboda akwai wannan akwai wannan daren na lailatul qadr shi kuma daren lailatul qadr yana samuwa ne a goman ƙarshen watan Ramadan sai suka ce saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da wannan kwanaki guda goma na ƙarshen watan Ramadan ne. To sai dai sauran malamai da suka tafi akan cewa wanda kuma shine magana mafi inganci sun tafi akan cewa Allah yana rantsuwa ne da kwanaki goma na farkon Zulhijja wannan wata da muke ciki na goma sha biyu wata na ƙarshe daga cikin jerin gwanon watanni na addinin Musulunci. Me yasa suka ce haka? Suka ce saboda hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Abdullahi dan Abbas sun fassara da cewa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne da goman farko na Zulhijja sannan kuma suka ce saboda shi wannan goma na farkon Zulhijja ya tattaro ibadu da yawa a cikin sa ba ibada guda ce ake a cikinsa ba a'a saboda ya tattaro kuma manyan ibadu a cikinsa suka ce daga cikin na farko akwai azumi ana yawan azumi a cikin wannan kwanaki guda goma bayan azumi suka ce akwai salloli wanda wannan hatta shi ma daren lailatul qadr ya ya samu wa'annan amma sai suka ce daga ciki akwai kuma ibada mai girma shine siyamu yawm arafa ko kuma hawan arafa da mahajjata suke yi suka ce wannan iya daga cikin manyan ibadu da ake ma Allah madaukakin sarki to saboda samuwar shi a cikin wannan kwanaki guda goma na farko suka ce dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da wannan kwanaki guda goma sannan kuma suka ce akwai ibada mai girma wadda ake yi a cikin wannan kwanaki goma ita ce ibada ta yanka layya da ake yi wannan shi ma iya daga cikin manyan ibadu sannan kuma suka ce akwai ibada ta hajji aikin hajji da ake yi to daga cikin dalilan da malamai suka kawo kenan wanda kuma mafi yawancin malamai jumhur na tafsiri sun tafi akan cewa Allah yana rantsuwa da wannan kwanaki guda goma na farkon zilhijja kenan saboda falalar da gare su shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin yace babu wani kwanaki daga cikin kwanukan duniya daga cikin kwanuka na shekara babu wasu kwanaki wanda al'amalu salihu aiki nagari aiki na kwarai a cikin su al'amalu salihu fiha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aiki na kwarai aiki nagari a cikin su ahabbu ila Allah yafi Allah yafi son wannan ayyukan min hadhihi al-ayyam sama da wannan kwanaki da muke ciki guda goma na cikin watan na cikin farkon watan Zulhijja manzo Allah sallallahu alaihi yace babu wasu kwanakai wanda Allah ya fi so ayi aikin kirki aikin ibada aiki na kwarai a cikin su kamar wannan kwanaki guda goma na farko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zage damtsansa idan wannan kwanaki sun zo yana yin azumi yana yin ibadu masu kwarai yana kama jikin shi yayi ayyukan kwarai sabanin abin da zaka yi mafi yawanci daga cikin mu muna yi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai sahabbai suka ce qalu walal jihad fi sabilillah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan kwarai akwai wai zuwa yaki domin ɗaukaka tafarkin Allah shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin cewa Allah madaukakin sarki ya fi so a yi aikin kwarai a cikin wannan wata sama da ladan da mutum zai samu sama da jihadi da zai domin ɗauka tafarkin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah hatta zuwa yaƙi domin ɗaukaka tafarkin Allah Allah madaukakin sarki ya fi so a yi aikin kwarai a cikin wannan kwanaki sama da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulun sai dai wa wani mutumin da zai fita zuwa yaƙi domin ɗaukar tafarkin Allah kharaja bi nafsihi wa malihi shi ya fita da kanshi ma'ana ya tahi yayi yaƙin da kanshi kuma ya sanya dukiyar shi gabaki ɗaya cikin wannan amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falam yarji min zalika bi shay da ya tafi wajen yaƙin nan bai dawo da komi ba dukiyar shi ta ƙare a cikin taimakawa domin a je ayi wannan yaƙin sannan kuma ran shi rayuwar shi ta ƙare a can ma'ana ya samu shahada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kadai zai fi wanda yayi ayyukan kwarai a cikin kwanaki goma na farkon zilhijja lada to kaga wannan yake nuna ashe wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne waɗanda suke masu falala masu albarka wanda ya kamata mu kama jikinmu mu yi abin da ya kamata a cikin wannan kwanaki shi yasa ma zaka ga cewa hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha manzon Allah take cewa ai bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki taran nan gabaki ɗaya yana azumi ba ta ce ita ba taba gani ba sai dai ya zo a hadisi daga cikin kuma matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ban manta ba Hafsa ita kuma take faɗin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana yin azumin kwana taran gaba ɗaya yana yin azumi wataran kuma yana keɓance wasu kwanaki mafi yawa a cikin su yayi azumi to kaga malamai da suka hada wannan hadisai sai suka ce ai dama akwai ka'ida da ake dorawa ma'ana duk wanda yake tabbatar da ibada to ana gabatar da abin da ya tabbatar akan wanda yake korewa kaga hadisin hadisin da ya zo daga aisha radiyallahu anha yana korewa ne hadisin da ya zo daga hafsa shi kuma yana tabbatar da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato azumi guda taran ko kwanaki taran gabaki daya to wannan yake nuna cewa ashe ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana yi malamai suka ce saboda ita kanta aisha ta ta ita bata gani ba ba ta ta baya yi ba ba korewa yake take yi ba a'a ta ta bata taba gani ba mai yiwa wataran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a wajen da yake ba yana wajen wasu ɗaya daga cikin matayen shi kenan ba za ta iya gane yana azumi ko baya azumi ba to wanda yake nuna ashe yana da kyau mutum idan zai iya ya duka kwanaki guda taran ya yi azumi duka ga baki ɗaya me yasa saboda wasu suna cewa kwanaki goma kaga ko ranar idi ba yin azumi kenan kwanaki guda taran ne tun daga lokacin da wata ya kama ya fara ranar litinin da ta gabata yau muna biyar cikin wannan wata kaga har yanzu akwai sauran kwanaki guda guda hudu ba su kubuce ba har yanzu muna da damar da zamu iya yin abin da ya shahi ibadu a ciki masu kyau musamman salloli azumi sadaka da zuwa abin da ya shahi ziyarar makusanta 'yan uwa da aminan arziki da kuma karatun alkur'ani wanda duk abubuwa ne na alkhairi ibadu ne wanda ya kamata mu sage damtse mu ringa yi sannan kuma akwai abin da ya shahi yawaita kabbarori a cikin wannan kwanaki musamman idan ranar arfa ta zo ko kuma musamman idan an yi abin da ya shahi ranar idi ranar idi da zaran an tashi ake fara yin wannan kabbarbarin ana bayyanawa mutane suna shi me yasa saboda falala da wannan kabbarbarin suke ciki wa'annan kabbarbarin barin kuma kamar yadda muka sani za mu shi ana yawan yin su siga su shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka ake so mutum ya yawaita maimaita wa'annan abin da ya shahi kabarbari sai dai ya koyan uwa musulmi daga cikin kuma ayyuka wa'anda suke masu girma a cikin wannan kwanaki guda goma akwai azumtar rana arafa ko yinin arafa shine wanda zai kama ranar tara ga wannan wata zai kama ranar talata mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddar muna cikin masu rayuwa wannan azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci wannan azumin to ina kyautata zato ina tsammani Allah maɗaukakin sarki zai kankare mishi zunubin shekara biyu zunubin shekarar da ta gabata da kuma wannan shekarar da ake ciki wadda za ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi wannan azumin dan Allah to Allah madaukakin sarki zai kankare mishi zunuban shi na shekarar da ta gabata da kuma wannan shekarar da yake ciki amma idan mutum ya nisanci abin da ya shahi manyan zunubai in mutum ya nisanci kaba'ir sai ka nisanci manyan laifuffuka sannan Allah madaukakin sarki zai kankare maka sauran kananan laifuffukan manyan laifuffuka irin su zina irin su kisa da dai sauransu wa'annan sune ake ce ma kaba'ir zunub ya koyan uwa musulmi bayan kuma abin da ya shahi yin azumi a ranar arfa akwai addu'o'i da ake yi a ranar arfa domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa to addu'a ce karɓaɓɓa Allah maɗaukin sarki baya mayar da wannan addu'ar shi yasa ashe ranar talata ranar mardi mai zuwa duk wata bukata da ka san kana da ko da kika san kina da ki tsaya ki kai ma Allah maɗaukakin sarki kukan ki biya miki wannan bukatar domin ana yin addu'a a wannan ranar kuma a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a a wannan ranar addu'a ce karɓaɓɓa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mafi addu'o'in da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da kuma sauran annabawa da suka gabace shi shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir a yawaita maimaita wannan addu'a ita ce addu'ar da ake yawan maimaitawa a ranar arfa sannan kuma bayan ibada azumi a ranar arfa da addu'o'i kuma akwai ibada mai girma da ake yi ita kuma a ranar idi ita ce ibada ta layya wanda za mu zo mu yi bayani a ƙarshe game da ita sai dai mu sani ita wannan ibada ta layya ana yin ta ne a ranar goma ga wata to wannan rana ta goma ga wata akwai ladubba da ya kamata musulmai mu kiyaye tun kafin mu tafi masallaci domin kafin mu tafi idi kenan akwai abubuwan da ya kamata ladubban da ya kamata mu bi abu na farko daga ciki shine ana so mutum ya samu yayi wanka ya samu ya sanya abin da ya shahi turare musamman maza ana magana akan maza mata babu laifi su sanya turaren da baya da kamshi turaren da ke da kamshi wanda zai in suka fito waje har mutanen unguwa za su ringa jin kamshi shine akan ce mata su nisance shi amma turare wanda bai da kamshi da zai tafi har wani ya shi to wannan babu laifi za su iya sanyawa to ana so maza su sanya bayan sun yi wanka su sanya turare su fito da wuri su tafi masallacin idi sannan kuma a sanya tufafi waɗanda suke suke masu kyawo in so samu ne idan mutum yana da hali ya sanya sababbin tufafi shine abin da aka fi so amma idan mutum baya da halin sababbin tufafi sai ya dibi daga cikin tufafin shi waɗanda suke na ƙarshe sai ya samu ya gyara su ya wanke su ya yi refasan su ya yi komi da komi wanda zai sanya su domin za a tahi ibada ne mai girma ibada wadda ake nuna farin ciki ga ƴan uwa musulmi kuma ake nuna farin ciki ga Allah madaukakin sarki ita ce ibada idi to ana so mutum ya sanya sababbin tufafi ya tafi da su sannan kuma ba tare tare da yin almubazzaranci a cikin wannan ba sannan kuma ana so mutum ya yawaita kabbarori wannan idi babba da zamu yi shi a cikin wannan idin ana yawaita kabbarori kabbarorin da na ambata a baya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd ana so a yawaita yin su ba a boye zaka ringa yi ba ana so ka ringa bayyanawa yayin da kake wannan kabarbarin sannan kuma ana so har sai an yi kwana uku ana wannan har karshen ayyamu tashrik kenan sannan kuma ana so mutun ya tafi da wuri ya tafi masallaci da wuri sabanin abin da muke yanzu zaka ga mutun yana sauri saboda an kusa da sallah yana sauri wuri ya je ya samu idi a ana so mutum ya tafi tun da wuri ne sannan kuma ana so mutum in ya tafi da wuri sannan kuma in zai dawo ya sauya hanyar da ya bi idan ya bi ta wannan hanyar yayin da zai tafi to in zai dawo gidan shi ya tabbatar ya dawo ta wannan hanyar wannan shine abin da ya kamata mu ringa duk iya daga cikin ladabin da ya kamata mu kiyaye sannan kuma ana so mutum ya sadar da zumunta shi a irin wannan sallo a irin wannan ranar ranar idi mutum ya je ya gaida yan uwan shi makwabta a yi musu barka da sallah da dai sauransu wannan duk iya daga cikin abin da ladubba na idi ya karantar da mu sannan kuma a guji abin da ya shahi cakuɗaɗɗe ne ya tsakanin maza da mata musamman wajen sallah ko kuma a idi alhamdulillah za ka ga mafi yawanci masallatan ahalus sunna za ka ga ana kiyaye wannan domin za ka ga an keɓance ɓangaren maza an keɓance ɓangaren mata amma saɓanin wurare irin wannan za ka iya zuwa wajen sallar idi ka ga sahu yana zuwa ga sahun maza ga sahun mata a baya saboda babu tsari a ciki ba a keɓe wajen da maza za su tsaya da wajen da mata wannan abin da yake haramun ne ba wai ranar sallah ba ko ba ranar sallah ba Allah madaukin sarki ya haramta cakudadde ne ya tsakanin maza da mata shi yasa zaka mafi yawancin guraren da aka koyi addini zaka ga duk inda aka zo wajen da aka koyi tsari aka karanci addinin musulunci zaka an keɓance wajen maza an keɓance wajen mata ba a hada su waje guda ko da ko waje guda suke misali kamar cikin masallaci masallaci domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci sallah amma idan suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake shine sai yake cewa khairu sufufin rijali awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine na farko wato ma'ana maza da sun zo sai su hara sahun su sahun farko na masallaci sai ya ce wa sharru sufufin rijali akhiruha amma mafi sharrin sahun maza shine na karshe sai ya ce kuma wa khairu sufufin nisa'i akhiruha shi kuma mafi alkhairin sahun mata shine na karshe wato ma'ana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mata suka zo su za su fara daga sahun baya ne can baya suke fara sahu to zai zamanto akwai sahu guda da ya raba tsakanin maza da mata kaga dai ba a cakuda ake ba akwai abin da ya raba su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sharru sufufin nisa'i awwaluha domin mafi sharrin sahun maza shine na karshe mafi sharrin sahun mata shine sahun su na farko me yasa saboda akwai kusanci tsakanin su da maza wai ba hawa a hada suke ba ba a cakuda suke ba ba tsakankanin maza suke ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mafi sharrin sahu shine wannan to ina ga kuma wanda zaka tarda ka zo sallar idi kaga ga nan mata nan can wajen maza gaban su maza bayan su mata da sauransu kaga wannan abu ne wanda ya kamata a kiyaye wannan kuma musamman a ranar da ake bayyana murna ga Allah madaukakin sarki bai kamata ana fusata Allah madaukakin sarki ba domin iya daga cikin fusata Allah shine a saba mishi dokokin da yasa to kaga ko duk lokacin da za a ce a haɗu tsakanin maza da mata an yi saba ma abinda Allah madaukakin sarki yace ka ayi kaga wannan shi yake da kyau akan mu kiyaye wannan mu nisanci irin wannan abubuwa zaka ji ana cewa rasalla ai babu zunubi babu lada wannan kuskure ne yanda ka san yau akwai zunubi akwai lada haka ran sallah haka ran idi haka ran aure ran biki kullum akwai zunubi akwai lada babu wata rana da Allah madaukin sarki ya keɓance wai ta cewa wai a yau babu zunubi babu lada Allahumma illa sai dai idan an mutu an tashi a ranar tashi alkiyama wannan kuma kowa ya san da wannan to kaga abin da ya kamata mu kiyaye shine mu kiyaye haduwa tsakanin abin da ya shahi maza da mata wanda Allah ya haramta mu sani kuma cewa domin ikhtilaf haduwa tsakanin maza da mata akwai wanda ya halatta mutum ne da matar shi wannan ba matsala bane ba ko kuma da kannin shi mata ko yayin shi mata wannan halak ba muharraman shi ne wannan babu matsala a cikin shi wanda Allah ya haramta ake magana akai shine mutum ka ganshi shi waccan ba muharraman shi ba kuma ka gansu ko wata kila sahu guda ko kuma ana tahiya ana haduwa ko wani abu makamancin haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye sannan kuma iya daga cikin ladubban da ya kamata mu kiyaye a cikin wannan a ranar idi shine mutum ya kiyaye sallolin farilla domin zaka ga wasu ibada ta layya tarayya tana shagaltar da su game da yin abin da ya shahi zuwa a yi sallah azur musamman sallah azur saboda an tahi an yi yanka yanzu bayan an yi yanka an zo musamman masu gashe sai kaga an kula da gashe ana ta gashe amma kuma an manta da lokacin sallah watakila sai an kare sallah kayan sun tafi su yi sallah kaga wannan kuskure ne wanda ya kamata duk mu kiyaye su iya daga cikin ladubban da ya kamata mu sani to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa dazu na yi magana akan ibadar layya ibada ta layya Allah madaukin sarki ne ya shar'anta ta ga kowa ga kowa ko kuma ga wanda yake da iko wanda yake da ikon yi ba a ce dole sai mai sai mai aure ba ba a ce dole sai magidanci ba ba a ce dole sai namiji ba idan kana da halin yi ko da baka da aure Allah madaukin sarki ibada ce ya sanya a kanka yin ta ibada ne lada zaka samu ba dole sai wanda yake da aure sabanin abin da zaka ji ana hodi sai kawo mutum gashi nan yana da halin da zai iya yin layya amma kuma baya iya yin layya wai hujjar shi shine shi baya da aure ko kuma hujjar ta shine ita mace ce ai maza su suke yi a'a wannan kuskure ne maza da mata duka suna yin layya sannan kuma ita wannan layyan mu sani fa ba wai kawai yankan ne Allah maɗaukin sarki yake so ba ba jinin da muke zubarwa ba ba kuma naman da muke so saboda mafi yawanci masu so su yi ibadar layya zaka ana so a yi ne a tattara a samu rago ko kuma abin yanka wanda yake da tsoka yake da kaza kaza abu ne mai kyau ka dibi wanda yake da wannan amma ka sani abin da yafi muhimmanci menene shine attaqwa shine kai dan Allah shi yasa ma zaka ga Allah maɗaukin sarki ya ce lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah madaukin sarki yana magana akan ibadar layya Allah madaukin sarki yace ku sani ma wannan yankan da kuke jinin da kuke zubdawa baya zuwa wajen Allah madaukakin sarki wala lan yanala Allah luhumuha naman da kuke tattarawa kuce za ku yanka baya zuwa wajen Allah madaukakin sarki wala dima'uha haka jinin da kuke zubarwa ba shine Allah madaukakin sarki yake duba ba walakin yanaluhu taqwa minkum Allah yana diba wanda yayi wannan yankan dan Allah ba yayi wannan yankan bane saboda kada iyalan shi ƴaƴan shi su dame shi su ce ai baba bai yanka ba a'a yayi ne dan Allah ba yayi bane saboda ka a ce a unguwa bai yi ba a'a yayi ne dan Allah ba yayi bane dan a ce a unguwa shi kiyafu dabbar da yanka ta fita kowa girma ko ta fita kaza a'a yayi dan Allah shine abin da yake Allah yake dibawa baya diba yawan abin da muka yanka ko girman shi ko yawan naman shi ko kuma irin jinin da yake tattare da shi ko irin tsokar da yake tattare ko wani abu makamancin haka a'a Allah yana diba attaqwa minkum wayayyan kan nan dan Allah wane ne kuma bai yi ba dan Allah shi yasa ma zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ila Allah madaukakin sarki ila suwarikum Allah baya dubi zuwa ga surorin jikinku wala ila amwalikum atarwaya Allah baya dubin zuwa ga kudinku ba wai wanda ya sayi rago na jika 100 kaza ko na miliyon 100 kaza ko na miliyon kaza ko wani abu makamanta haka a'a walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zukatanku ne waye dan Allah sannan kuma waye dace mu sunna wajen yin wannan yanka wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake diba shi yasa mu kiyaye yayin da muka zo yanka zamu yi ibada ta laye kan mu ringa alfahari da abin da zamu yanka a'a mu ringa alfahari da cewa zamu yi dan Allah ne matakar bumi dan Allah ba wallahi Allah madaukakin sarki ba zai taba ganin wannan ibada baya ma kallon wannan ibada da muke tunanin mun yi balantana ma mu samu lada a ciki daga ciki abu na karshe yan uwa masu girma shine yayin da mutum zai yanka kuma abin da ya kamata daga cikin ladubba abin da na manta ban yi magana akai ba shine idan mutum ya tafi masallacin idi ba bayan an kare sallah to abinda ake so a gare shi ya zauna ya saurari khutba sabanin abinda muke musamman a wannan sallah ta babbar sallah da zamu saboda mutane suna ganin cewa wannan dan kame bakin da aka ce ayi domin iya daga cikin ladabi na ranar idi babba shine idan mutum ya tashi tunda asuba bayan alfijir yake to kai ya ci komi har sai idan ya tafi sallar idi an kare idi an dawo abinda aka fi so shine abinda ya yanka na layyashi ya samu daga cikin abinda ya yanka ya samu wani abu ya sa a cikin bakin shi ya fara bude baki da shi to wannan dan kamewar da ake sai mutane suke ganin sun takura ah da an kare sallah liman yana cewa assalamu alaikum sai kawai mutum yana sauri wai ya dawo ya yi sauri ya yanka ragon shi ya samu a hede a hiddo an ta a gasa mishi ya ci a'a ka tsaya ka saurari huduba domin huduban nan tana yiwa a gaya maka wani sako wanda zai canza maka rayuwa na har abada tana yiwa a gaya maka wata falala da Allah madaukakin sarki yayi maka wanda baka ma sani ba zaka iya samun abubuwa masu yawa a cikin wannan hudubai ma'ana ana so kenan mutum ya zauna ya saurari wannan hudubai sannan kuma ba a so mutum ya yankan ya yanka layyashi tun kafin ayi idi domin duk wanda ya yanka kafin idi bai samu ibadar layya ba sai bayan an yi sallar idi an gama ba a ce ba kuma sai bayan limami ya yanka domin zaka wasu suna cewa ai sai an jira liman ya yanka nashi sannan sai a koma a ce kowa yanka a'a abinda ake so dai shine mutum ya bari bayan idi sai ya yanka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye sannan kuma na gaba ya koyan uwa musulmi shine mu sani idi ibadar idi ba wai tana magana bane akan cewa baya tabbata akan wane ba wai abinda ake so game da idi ba shine mutum ya sanya tufafi masu tsada ko kuma yawan abinda mutum ya dafa na abinci ko babban abinda mutum ya kiyaye a'a shine wanda ya yi ma Allah madaukakin sarki a'a wajen wannan yankan sannan kuma ya dace da yarda Allah madaukakin sarki wannan shine wanda ya samu idi cikakke shi yasa ma zaka ga wasu daga cikin magabata suna cewa laysa al-idu liman labisa al-jadid ba wai wai idi ba wai kawai don ka sanya sabbin tufafin da aka ce yana da kyau ka sanya ba ba shi ke nuna cewa ka samu idi ba a'a suka ce walakin wa inna mal'idu liman khafa yawmal wa'id kadai wanda yake samun lada da dacewa ta idi shi ne wanda ya ji tsoron ranar da za a haɗu a gaban Allah maɗaukakin sarki ma'ana wanda ya yi don Allah kenan kamar yadda muka ambata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi ibadar da wannan da za mu yi ya ba mu ikon yi sannan kuma ya sa mu yi don Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda za su ga ranar arafa kuma mu azumce shi Allah ya ba mu ikon azumta shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin ibadu da kuma ayyuka da addu'o'i a cikin wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya sanya muna cikin wanda za su ga wannan rana ta goma ranar sallah domin mu samu mu gabatar da ibada mai girma a cikin ibadun da ake ma Allah madaukakin sarki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aslih ahwalana Allahumma aslih ahwalana بلادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا اللهم انصر جنود دولتنا اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم إنا نسأل اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك